وعلى آله وصحبه أجمعين باب الاستثناء أخرج به الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ درج ولفظ الاستثناء الذي قد حوى إلا و ولفظ الاستثناء الذي قد حوى إلا وغيرا وسوى سوى سواء خلا عدا حشا فمع اللنصب خلا عدا حاشا فمع اللنصب ما أخرجت من ذي تمام موجب كقام كل القوم إلا واحد إلا واحدا وقد رأيت القوم إلا خالدا وإن يكن من ذي تمام انتفى فأبدلا والنصب فيه ضعفا هذا إذا استثنت هذا إذا استثنيته من جنسه وما سواه حكمه بعكسه كلن يقوم القوم إلا جعفر والنصب في إلا بعيرا أكثر وإن يكن من ناقص فإلا قد ألقيت والعامل استقل كلم يقم إلا أبوك أولا ولا أرى إلا أخاك مقبلا وخبد مستثنى على الإطلاق يجوز بعد سبعة البواقي والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatun nahau a cikin littafin nazmu matnil ajin rumiya ta sharafuddin al'amuriti rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa da ɗalibai ka ba karatu ne na a kowa da kowa ba yau an sa live ne saboda 'yan uwa su amfana so insha Allahu ta'ala yau muna rana ta laraba wanda zai zamo takwas ko tara ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya muwafaka da takwas ga watan shida shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam to za mu tashi darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka saboda haka karatun ma yana ƙarshe-ƙarshen littafi an yi nisa dama karatu ne na zaure wanda mun daɗe muna gabatar da shi to yau an sade ne saboda amfanuwar musamman waɗanda suke ɗaliban ilimi to za mu tashi babu listisna'i babi mai magana akan alistisna dama muna daga cikin muna cikin wato kitab na almansubat mun gama almarfu'at hmm? dama babukan uku ne akwai almarfu'atu akwai almansubatu akwai almajruratu to mun gama almarfu'atu su ne kashi na farko wayanda ake wa raf'a wayanda sukan zo a halin raf'a ta fuskar li'irabi irin su mubtada khabar da sauransu sun gabata to mun shigo cikin almansubatu wayanda su kuma haƙƙinsu a yi musu nasaba a haruffan da suka zo ƙarshen kalmomi to alistisna abin da ake kira alistisna yana ciki amma asali ba istisna'i ake cewa aikin shine istisna'i amma shi sunan wanda ake wa nasaba sunansa almustathna almustathna shine sunansa to idan a ce alistisna'u fil lugha suka ce mutlaqul ikhraji shine zaran an fitar da wani abu daga cikin wani abu to wannan shi ake kira alistisna wannan a harshe na larabci kenan amma a istilahi na malaman nahau to shine abin da ya kawo a cikin littafi wanda za mu karanta to sannan kayan mu ji ta'arifi akwai abin da ake kira almustasna shine wanda muka faɗa akwai abin da ake kira almustasna minhu akwai wasiɗatu alistisna ko adatul istisna wannan duka za za mu karanta su a ciki aiki shi ake kira alistisna'u aikin da za ka yi wanda za a yi bayani to shi da ya ce akharij ka fitar ka fitar bihi bihi din nan yana komawa zuwa ga almutabadar fi zihni shine almus eh almustasna an gane yawwa akharij ka fitar bihi da shi mustasna din nan minal kalami ka fitar da shi daga cikin zance ma kharaj min hukumihi abinda ake son a nuna cewa ya fita daga hukuncin wannan zance magana kai amma akwai abinda hukunci bai shahi maganar ba to sai daga baya ka zo ka yi bayani sai ka ce to da kaza kenan ka da kaza ko yawwa to wannan tarifi ne ya kawo maka hmm? shine a kharij bihi ka fitar da shi mustasna min kalami daga zance ma kharaja min hukumi abinda ya fita ya bauɗe daga hukuncin maganar hukuncin da ka tabbatar ko ka kore shi wannan abin baya ciki to sai ka fitar da shi to ya ake fitarwa shine zai ba bayani sannan shi wanda ka fitar mi za ka yi masa me haƙƙinsa a al'irabi sai ce wa kanan daraj wanda da ya kasance ya shiga fil lafzi a cikin lafaz farko urfan in ka ambaci zance a lafazi ya shiga misali in ka ce ja'al qaum jama'a sun zo to a urfi a al'adance duk abin da ke da alaka da mutanen nan shi ma ya zo saboda haka jakinsu ya zo kare in suna tare da shi ya zo mata kayan jin daɗi nasu duk su ma sun zo kaga sun shiga a lafazi amma mafhuman kuma urfan to yanzu in kana son ka nuna cewa banda jakinsu banda karensu to shine sai ka zo ka yi abin da ake kira istisna'i sai ka fitar da shi sai ka ce a to banda kaza ko kuma a'a wani cikin jama'a ɗin nan kila akwai zaidu ko amru shi bai cikin wa'annan mutane ba a zo da shi ba to sai daga baya ka zo ka yi bayani ka ce ai ban da wani a baya kaga ya shiga cikin lafazi saboda alƙaunu ya shafi kowa lafzi ne na mutane yana nuni akan umumi eh ismul jam'i ne sanan duk wani abu wanda yake da alaka da kuma alƙawmu kuma ya shafe su to shine abin da mala yake bayani anan to amma in ka ce ja alƙawmu illa kalban illa hamiran illa ba'iran masalan shikenan yanzu ka fitar da wannan abin kana son ka tabbatar da cewa ai shi baya ciki amma in baka yi istisna'i ba to almutabadaru fi zihini abinda zai zo a kwakwalwa to hadda kayansu hadda wani abu wanda ke da alaka da su na dabbobi da sauransu in kuma ko kuma akwai wani yana daga cikin mutanen amma shi an baro shi a baya to in baka zo ka togace shi ba sai mai saurare ya ɗauka ai kowa da kowa ya zo to wannan shine ta'arifin alistisna ko kuma al-mustafna al-istilahi na malaman nahawu sai ce walabzu al-istisna'i lafazin da ake yin istisna'i wanda shi ake kira ko dai a kira shi da wasiɗatu al-istisna ko a kira shi da adatul istisna to shine yace allazi lahu hawa ko kare hawa wanda allazi wannan da lahu hawa wanda ya tara shi istisna'i shi ya tara wa'annan alfazi ya kawo alfazi guda takwas ko adawatu guda takwas wanda da su ake istisna'i to su adawatu dinnan guda kala uku ne akwai wanda shi muttafaqun ala harfiyatihi duk malamai sun ittifaki cewa harafi ne shine illa wadda ita ce ummul babi eh kuma tafi yawa tafi zuwa istisna'i to ita harafi ce ba suna bace ba fi'ili ce ba fi'ili ce ba sannan cewa gairu akwai gairu wasiwa akwai siwa suwa wancan siwa bi kasri sin sannan muna da suwa bi dammi sin bil kasri suwa siwa suwa akan ce siwa akan ce suwa sannan na uku ko na hudu akwai sawa shi ma bil kasri amma bil madda ake kawo shi shine sawa'un ana istisna'i da sawa'un to waɗannan su kuma malamai suka ce sunaye ne ita illa harafi ce amma da gairu da siwa da suwa da sawa'u wadda ya kasar ɗinta anan saboda rurar waƙa saboda can ya ce Allah zai hawa to nan ya zan wajibi ya ce sawa hawa sawa to su hudu ɗin nan sunaye ne gairu siwa suwa sawa'u to sai kashi na uku sai ce akwai khala akwai ada akwai hasha akwai luga hasha ko hasha hmm? eh akan ce hasha a sa alif ga duk haruffan da ha'un da kuma shinun aka ce kuma hasha sai a shafe alim na ha'un hmm? to da ana fada sannan akwai ada to su kuma su uku din nan su suna taraddudi ne kan abubuwa guda biyu baidal fi'iliya wal ismiya wani lokaci su zamo sunaye wani lokaci su zamo ayyuka akwai sadda khala za ta zo da a matsayin suna akwai sadda za ta zo a matsayin kuma aiki to duk za a yi bayani to wannan su ne ya kawo su ne adawatu alistis na guda takwas da ya kawo in kana son kai istisna'i to sai ka ɗauki ɗaya daga cikinsu bisa ƙa'idodin da baitocin da za mu karanta za su yi bayani to sai ce fama fama'a ne an yi masa ɗauri an kai an kai iskanin ainin saboda waka fama to idan istisna'in nan ko mustasna ya zo tare da illa ya zo tare da illa tunda ita ya fara ambata ita za a yi bayani sai ce insibi mana insib to sai ka yi nasaba ga shi mustasna ma akharajat abinda illa din ta fitar amma ha da sharaɗi sai kawo sharuɗa guda biyu min zi tamamin ai min kalamin zi tamamin daga zance wanda yake ma'abuci cika hmm? mai ma'anan ma'abuci cika shine rukunai guda biyu na shi isa sana'i duka ambace su akwai almustasna minhu akwai almustasna duk an ambace su to wannan shi ake kira da istisna'i tamun sharaɗi na farko kenan sannan mujabin kuma abin tabbatarwa ai gairu manfiyin ba a zome da harafin nafayi ba ko ma ko lan ko lam ko la da makamantansu a'a musbati ne zancen musbati ne ba manfiyi ba ne hmm? yana misali ka kama kullul qaumi illa wahida to wannan misali na farko kenan sai mu duba mu gani akwai kama wannan fi'ili ne kullul qaumi alqaum shine almustasna minhu illa ita ce adatul istisna ko wasidatul istisna wahida shine almustasna saboda haka shi aka bizar daga qaum ai ɗaya yana cikin jama'a ko ba haka ba to me yasa aka fitar da shi aka ware shi saboda ya fita daga hukunci hukuncin da su mutane suka yara ta a kansu shi wahid din nan bai shafe shi ba to shi yasa sai aka ware shi hmm? sai aka ware shi to anan za mu ga cewa jimlan nan ta cika sharuɗan da ake bukata na farko mun samu almustasna minhu wanda an ka da wani abu daga gare shi shine alƙaumi sannan mun samu almustasna shine wahidan to wannan ya zamo zai tamamin kenan sannan ba a ce ma ko lan ko lam ko la ba kenan ya zamo mujaban an tabbatar kenan ba a kore ba don ba cewa an kai ma kama kullul kaume ba haka aka ce ba to duk sanda ka zo larabci bisa wa'annan sharuɗa in illa ta zo to duk abin da ya biyo bayan illan nan kawai nasaba za ka yi masa haza wajibun eh amma yanzu kana larabci kana kama kullul qaumi illa wahidun za a ce wannan bai sa abin da yake yi ba ya kamata a yi masa bulala eh ya yana dukan siba wai to kadin nan ismiya ce qama sai ka ce fi'ilun madin mabdiyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi kullu فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف القوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه أه؟ اسم الجمع أه؟ وهو مستثنى منه إلا سكة أداة الاستثناء مبني على السكون واحدة واحدة المستثنى كو منصوب المستثنى منصوب كو لماذا كو بماذا صار منصوبا سيكتي بإلا المستثنى منصوب بإلا لمجيئه بعد تمام الكلام ko ka ce li'annahu ja'a ba'adal kalami ko ja'a ba'ada kalamin zai tamamin mujabin shi yasa ya zamo mansubi amma in ba wannan sharaɗi yana yiwa to wata fuska zai ɗauka daban almustasna minhu bi illa li'annahu ja'a ba'ada kalamin zai tamamin mujabin وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تو وقد رأيت القوم إلا خالدا to shi ma irin wancan lirabin ne haƙiƙa na ga jama'a amma banda khalid kenan khalid an fitar da shi cikin hukuncin tafiya kamar yadda can wahid an fitar da shi daga cikin hukuncin tsayuwa an ce dukkanin mutane sun tsayu banda zaidu eh, banda mutum ɗaya dukkanin na ga dukkanin mutane amma banda khalid to khalid an fitar da shi daga hukunci shi ne hukuncin gani shi gani bai shafe shi ba bai shafe shi ba hmm? to ra'ayi sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun alqauma مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم الجم أه؟ اسم الجم يعرب إعراب الاسم المفرد إعراب الاسم المفرد زائم لإعراب سنا مفرد وهو مستثنى منه كو إلا سكتي أداة الاستثناء مبني على السكون خالدة سكتي المستثنى منصوب بإلا لأنه جاء بعد كلام تام موجب وهو مو إيه كو وهو صحيح الآخر to wannan shine fuska ta farko ta illa illa ita adda wannan fuska eh a wannan fuska wajibi ne abin da ya biyo bayan ta kai mai nasaba saboda haka da zaran ka ga larabci an ce illa kaza to sai ka duba kamin illan nan idan ka gazancen na an kawo almusasna minhu sannan babu harafin korewa babu irin su ma ko lam ko lan da makamantansu to abin nan da zai biyowa bayan ta kai mai nasaba harafin ƙarshe kai mai nasaba hmm? wannan shine abin da ake son ka gane to sai fuska ta biyu hawayo ta illa wa in yakun min zai tamamin intafa to anan zance ya cika ma'ana an samu almustasna minhu an kuma samu almustasna amma fa intafa sai dai an zo da harafin korewa hmm? intafa ya koru ma'ana an samu ma kolan kolam da makamantansu tunaya za ka yi fa'abdilan to sai ka yi badali me ma'anar badali sai ka kalli almustasna minhu me a hukunci ne na li'arabi sai ka ɗauko shi ka baiwa almustasna hiket idan almustasna minhu marfu'un ne to almustasna shi ma sara marfu'an idan almustasna minhu mansubun ne to shi ma almustasna sara mansuba haka idan almustasna ya zama majruri to shi ma almustasna ya zama majruri wannan shi ake kira badali mun yi badali a baya hmm? yawwa mun san hukuncin badali ko yana daga cikin tawabi'u me ma'anar tawabi'u hmm? shi dai zai bi hukuncin abin da ya baya gare shi ya gabace shi to wannan shi ne eh to wannan shi ne zance arjahu amma akwai zance marjuhi wanda wasu malaman na hau suka faɗa saɓanin haka shi wancan mujma'un ne alai waccan fuska ta farko duk malaman na hau sun haɗu a kai to amma ita wannan sai aka samu wasu sai suka bauɗe suka ce a'a wannan su ana iya mai nasaba amma da ifafi wannan zancen a raunana shi bai da ƙarfi eh yawa a wadda lokaci shi da ya ga samu istisna'i eh zancen ya cika amma ko manfiyi ne to almustafna za ka iya mai nasaba to ina misali to shine sai ce zai kawo misali nan gaba to amma da wancan fuska ta farko da fuska ta biyu da ya ambata sai malam ya ce izastasnaitahu idan ka ciro shi kai istisna'i ɗinsa ka fidda shi min jinsihi daga jinsinsa ma'ana da almustasna minhu da almustasna jinsi ɗaya ne duka mutane ne hmm? ba mutum ne da dabba ba mutane ne da dabbobi ba kaga jinsin dabbobi daban jinsin mutane daban ka gane yawwa to ka kiyaye wannan eh idan ya zan jinsi ɗaya ne to sannan ne za ka yi aiki da waccan ka'ida da ta gabata amma wa masu wahu idan ya zan kuma ba jinsinsa ba ne shi almustasna laisa min jinsil mustasna minhu ba jinsin almustasna minhu ba ne almustasna minhu daban nashi jinsi daban almustasna shi kuma nashi jinsi daban to shi da ya ce hukuma hu bi aksi to hukuncinsa shi ka ya saba ma wancan da ya gabata to a nan shi kan ya zama wajibi almustasna ya zama mansubi eh sawa'un manfiyi ne ko ba manfiyi ba ne ba ruwanmu kawai dai nasaba za ka yi to ga misali misalin fuska ta biyu ta illa kalan ya ƙumal ƙaumu illa ja'afaru mutane ba za su tashi ba sai ja'afar kaga ja'afar an fitar da shi daga alƙaum to mahallin shari kaga lan kaɗin na ismiya ce mun samu lan akan ce harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin saboda haka kaga alkalam tsara manfiyan ko ya kuma a gani shine fi'ili ko fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih eh لتجرده على الجازم ولخلوه عن مني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر تو القوم سيكتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تو إلا فا سيكتي ملغات بات أيكي لا عمل لها سيكتي جعفر بدل من القوم بدل ني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وبدل المرفوع مرفوع sau da haka raf'a din alƙawmu ita za ka ɗaukowa ka sama ra'un ta ja'fa shi ne badali inda kuma nasaba alƙawun bai zo da shi to ita za ka ɗauko ka sama ja'fa inda kuma jarra gare shi ita za ka ɗauko ka sama ja'fa haza huwa albadulu tunda alkalamu sara manfiya amma kaga ai an samu almustasna minhu gashi na alqaum ko to wannan in jinsi ɗaya ne kamar yadda ya faɗa haka hukuncin yake to amma in ya zama ba jinsi ɗaya ba ne fa wanda shi ake kira da alistisna'u almunqati'u ko almustasna almunqati'u eh mustasna wanda an yanke shi daga almustasna minhu la alaqata bainahuma ba su da alaka tsakanin su na wancan jinsin sa daban shi ma wannan nashi jinsi daban to shi in shine wan nasbu yi masa nasaba aksaru shi yafi yawa fi illa ba'iran da cewa kai lan yaquma alqawmu illa to ba'iran to haza aksaru kuma shine arjau saboda mi raƙumi ba jinsin mutane ba ne ko jinsi ɗaya ne na gani kamar can fasajadu illa ibilisa to malamai sun tattauna shi iblis shin jinsi ne na mala'ika ko ba jinsi ba ne malamai sun tattauna wasu ce ba jinsin mala'iku ba ne wasu ce a jinsin mala'ika ne daga baya ne aka fitar da shi daga jinsinsu saboda tare yake da su da suka ibada suke komai daga baya ne da ya lalace sai allah ya ɗebe mai albarka sai aka fafasaka na amurin rabbi to lokacin da ya zama fasiki to lokacin sai aka raba shi da mala'iku ga haka wasu suka ce Hmm? to almuhim a nan a kenan akwai masu ganin kamar banu tamim su sun halatta a ce misali lan ya kumal qaumu illa ba'irun sai a yi badai hmm? banu tamim kenan su sun halatta eh, ƙabilatun ce min al'arab to amma yana da rauni wannan zancen su sun ce in dai istisna'in a koda munqati'i ne to in dai ya zo manfi to babu laifi za a iya an gane ko to wannan kenan to saboda haka su auren su badali suka ce ayi su bani tami kamar yadda wancan an kai mai badali to shi ba almustafna almunqati shi ma badali za a masa tunda da ya zama manfi sun ce ba za a rarrabe ba amma su sauran jimhuru sai suka ce a a sai a kalli shi istisna'in a gani in jinsi ɗaya ne to shi kenan almustassana sai ya zama badal in kuma ba jinsi ɗaya ba ne mun katsayi ne an gane da sai a yi masa nasaba wa huwa aka sau amma su ba ni tamimu su kuma sun ce a a yi badali dukan biyun to wannan fuska ta farko ta biyu ta illa duk illa adda wannan bayanin sauraka cikin abin da ya gabata illa tana da hukunci guda biyu ko hukunci na farko shine in an samu zance cikakke me ma'ana cikakke an ambaci almustasna minhu da kuma almustasna to abin da zai biya bayan illa ya zama mansubi haza wajibin kuma mujma'un alaihi a gane ko yawwa in kuma ya zamo a'a zancen cikakke ne amma manfiyi ne to a nan yin badali shi ne ya fi shi ne ya fi ta uku ƙarƙashin biyun nan shi ne sai a kalla a gani idan almustasna munqati'i ne to jumhuru sun tafi akan cewa nasaba za a yi sawa'un kalamun ɗin tamun ne mujabun ne ko ko manfiyi bigabdin nazar su jumhur sun tafi kan cewa a'a kawai shi kenan dai a yi mai nasaba misali lan ya kumal qaumu illa ba'iran haka za ka faɗa eh lan ya kumal qaumu illa ba'iran amma inda bani tamim su sun ce badali za ka yi kira wurin su za ka ce lan ya kumal qaumu illa ba'irun sai ka yi badali to amma zancen su baya da ƙarfi sosai to sai nau'i na gaba sai ce wa in yakun min naqisin to in kuma istisna'in na ya zamo naƙisi ko zancen na ya zamo naƙisi to fa illa illa anan kad ulgiyat hawa yana an sake jefar da ita ba ta da amfani kawai dai wasu sun ce za ta zamo a datu hasirin ce kawai saboda shi irin wannan nau'in istisna'i shi ake kira da alistisna'u almufarragu ake kiransa saboda haka shi za a shafe rukuni na farko na istisna'i shine almustasna minhu sai a kawo adatul istisna'i sai a kawo almustafna to shi ake kira da al-istisna wa al-mufarrad ko al-mustasna al-mufarrad an gane to anan illa ba za ta yi aiki ba saboda zance ya zama naqis ba tam ba sai ce wal amilu istaqalla anan kaga amili ya zama mustaqilli ya zama ya zama mustaqilli kenan ko ba wai illa ce za ta yi aiki a kai ba tun da can asali almustasna illa ita ce amil a kansa mun yi awamilu ai aljurjaniya to asali illa ita ce amil akan almustafna amanan tun da an ce an yi ilga'inta to kaga nan amil din mustaƙilli ne hmm? shine wancan da ake hararowa a kwakwalwa almustafna minhu misali kalam ya ƙom illa abuka ba wanda ya tsayu sai babanka ɗaya shi sharaɗinsa la ya ati suka ce illa manfiyan shi alistisna'u almufarragu shi da'iman manfi yake zuwa tunda an shafe rukunin farko mafi ƙarfi ko kuma na kusa ga mafi ƙarfi don almusassana shi bai shahuwa shi la ya juzu hazafu almusassana amman almusassana minhu shi ya halatta a shafe shi za ka iya shafe shi to yanzu da kace kalam ya ƙum illa abuka kaga mun samu lam ta nafayi ko mun samu ya ƙum wannan fi'ili ne to amma kaga sai aka shafe almustafna minhu sai ka ce illa abuka kina asalin zancen kalam ya ƙum ahadun illa abuka eh to ahadun din nan da ake kaddarawa da aka shafe kaga almustasna ne minhu hmm? sai aka kawo illa to anan illa ba za ta yi aiki ba ba za ta yi ba za ta yi aiki ba to nan sai ka kalli shi wancan da an ka shafe me mahallinsa in marfu'i ne abin da ya biyo bayan illa sara marfu'an kamar can da an ga ce kai al-ibdal in mansubi ne abin da ya biyo bayan illa sara mansuban in majruri ne abin da ya biyo bayan illa sara majruran sara shi yasa ya ce illa abuka je mun yi al-asma'u sitta hmm? bai ce illa abaka ba bai kawo shi mansuban ba sai kawo shi marfu'un bilwawi me yasa saboda ahadun din can ai marfu'i ne da cewa kai lam yaqum dole ka ce ahadun don ahadun fa'ili ne wal fa'ilu kuma marfu'un eh to shi ne shi irin wannan nau'in sai ka kalla to wannan abin da aka shafe menene mai mahallinsa a ai majaruri ne kai tun da dai ga yaqum nan to ai yaqum fi'ili ne yana neman fa'ili walfa'ilu kuma marfu to abin da biyo bayan illa shikenan abu ka za a ce ba za a ce a baka ba ganin ka gama aiki eh to ka ismiyatul lam sai ka ce harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukun yaqum fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun limadha لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر إلا أداة الاستثناء ملغاة كو أداة حصرية دوسما لما أنه كيتشيوا أبو أه أه مستثنى نتهوى مرفوئي ku ji tsoron Allah ba ku ga da karatu ba ke nan eh ba ku ga da karatu ba ke nan ko na'am na'am badanun ne to to badanun me me le irabinsa ai ba badalun kawai za a cewa ba eh sai an ce badal ina ina mubdalu minu ina shi to to ai babu shiga hili to tunda baka faɗe shi ba kaga ba za ka ce ya za badalun ba eh har babu abu to sai kayi bayani ga abin da babu in dai har mun ce abu badalun ne to ina mubdalu minhu kaga kenan lairabin ka a baya dole ka kawo shi in kuma babu shi to ba bukata ka ce badali kawai abu sai ka ce fa'ilul marfu'un yawwa haza shine shi ya zama zahiri abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an dhammi لأنه اسم من الأسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم وهو مضاف والكاف مضاف إليه مجرور هم؟ مبني على الفتح دي في محل جر مضاف إليه أولا والنهالي ني منصوب تسوى لا أرى إلا أخاك كو مقبلا نبانا غنين face ɗan uwanka ya fuskanto kaga ka ce a haka me dalili saboda mi can an samu la na fayi kenan zance ya zama manfi ara an samu fi'ili ko to ara mi take nema kaga tana neman fa'ili kuma tana neman mafa'uli saboda muta'addi ne ba lazib ba hmm? tana neman su to wa aina alfa'il wa aina almaf'ul bihi hmm kaga damiri eh ara fa'ili damiri ne taqdirul kalami shine la ara ahadan illa akhaka ko la ara alqauma in kaga dama illa akhaka saboda ara din nan da ka ambace shi baka kawo mai mafa'ulun bihi ba sai ka shafe shi ko mafa'ulun bihi din nan shine al-mustasna minhu kenan al-istisna'u sara mufarragan to kenan abin da ya biyo bayan illa sai ya ɗauki hukuncinsa tunda shi wancan baya nan wal maf'ulu bihi hukuncinsa shine an-nasb nasba ko to abin da ya biyo bayan illa illa mun ce mulghatul ko yawwa kamar yadda ake faɗa ko la sai ka ce mi harfu nafiyin mabniyin ala sukun ara fi'lun mudari'un mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara eh ala al-alifi mana min zuhuriha at-ta'azzuru لأن الألف يتعذر تهريكها تنسيبي وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا نيمة مغانا eh ni mai magana ko sai mi hmm shikenan illa sai ka ce adatu adatu listisda'i bulghatu la amala laha mabniun ala sukun akha كتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن النصب لأنه اسم من الأسماء الستة التي تنصب بالألف نيابة عن الفتح وهو مضاف والكاف مضاف إليه مقبل حال wannan shine abin da ya shafi illa saboda haka fuska uku gare ta a dunkule in a yi tafsili su zamo biyar to wannan kenan fuska ta farko shine zance ya zamo cikakke kuma tabbatacce to wannan nasaba ta ayyana dole a yi nasaba fuska ta biyu shine zancen ya zamo cikakke amma manfi to nan yin badalu shine arjahu shine arjahu ko to sannan fuska ta uku shine zancen ya zo manfi kuma naqis shi ake kira alistisna'u alistisna'u almufarrag an gane to anan shine sai ka hararo almustasna abin minhu abin kaddarawa me mahallinsa to sai ka bashi hukuncin abin da ya biyo bayan illa ita illa ta zamo mulgiya eh bulgatun to wannan shine shine halin illa idan istisna'in ya zama muttasili to an faɗi me za a yi in ya zama munqati to ala kulli halin fuska ɗaya ake masa shine nasaba ga zance wanda ya fi in banda banu tamim suka ce a in ya zo manfi to su sun ce a yi badalu amma zancen su baya da ƙarfi to wa khabdu mustathna yima mustathna jarra yanzu mun gama inda ake mishi ko nasba ko rafa sai inda ake bai jarrawa dole kuma to shi ne ce alal itilaki bisa wawaitawa sake shi wanga da za a faɗa fuska ɗaya gare saboda haka shi ya fi kowane sauki wancan shi da ishkali sai ce ya juzu yana halatta ba'ada saba'atil bawaki bayan wayancan haruffa ko adawatu guda bakwai eh wanda illa ita ce cikunta takwas to su kan nan almustafna kawai majruri ne jarra jarra jarra za ka yi ta bai ba sai ka wahala ba misali qama kullul qaumi sai ka ce sai ka ce min ghaira wahidin ghaira wahidin ko siwa wahidin ko suwa wahidin ko sawa a wahidin ko khala wahidin ko ada wahidin ko hasha wahidin hmm? gwargwaron wancan tafsili da ya gabata amma abinda za ka kiyaye ita gairu din nan an gane a abinda da yawa wasu ba sa fahimta ko ba sa kiyayewa in ka zo sai ka kalli inda illata an ka kawo to me hukuncin abin da ya biyo bayanta to shi za ka ɗora magairu shi za ka ɗora magairu mu fahimta eh me hukuncin abin da ya biyo bayan illa cikin abin da ya gabata eh akwai inda ake nasba akwai inda ake ibdali akwai inda ake menene a to wayancin hukunci hukunci su za ka dora magairu siwa suwa sawa'u khala khala su dama hukuncin su dama wa'annan dai guda uku su za ka kaddara musu har su su khala khala da sauransu din kenan inda za a wa almustasna nasaba to sai ka wa gairu nasaba shi sanan da muka zo muka ce kama kullul qaumi ghayyara wahidi ba mu ce gairo ba ba mu ce gaire ba saboda inda illa mun ka kawo me za mu wa wahid nasaba to sai ka ɗauko nasaba sai ka ɗora ma gaira hmm? sai ka ɗora mata wa ƙadira aitul ƙauma sai ka ce gaira khalidin saboda inda illa ka ce mi zaka wa khalid to sai ka ɗauko nasba khalidu inda illa ka kawo sai ka ɗora wa gairu an gane abinda ya biyo bayanta sai ka yi mai jarra wannan shi ne e kamar nan da aka ce lan ya ƙumal ƙaumu illa ja'faru to baka son illa sai ka ce ghairu ja'fara ko ja'fari ghairu to nan sai ka ce ghairu saboda inda illa ka kawo ba gairu ba to ja'faru hukuncinsa raf'a to sai ka ɗauko raf'a sai ka ɗora ma to wannan shine abinda da yawa wasu ba sa ganewa wannan sadaka ce in ka rike ta a bare ka in kuma ka in kuma ka bari ta kubce shi kenan wan nasbu aidan to yanzu mun ji hukuncin gairu siwa suwa sawa'u cewa abin da ya biyo bayan su jarra aka yi mai alal itlaqi to sai sauran khala ada hasha to su kuma su ma jarra ake in kaga dama su kana da zaɓi dama mun ce su suna taraddudi tsakanin zama wasu a fa'al tsakanin zama wasu sunaye in sun ka zo halin sunaye to abin da biyo baya gare su sai a mai jarra in suka zamo a matsayin a fa'al to abin da biyo baya gare su eh sai zama maf'ulun bihi sai a mai nasaba a matsayin maf'ulun bihi tunda anan ayyuka ne nan ba magana istisnai aka yi ba ya she eh misali can da aka ce kama kullul ƙaumi to ba ka son illa sai ka ce khala wahidin yawwa ko ada wahidin ko hasha wahidin to amma wannan su ja'izu misali قام كل القوم خلا واحدا عدا واحدا حاشا واحدا يا هلتا أما سوسو أدى wannan خصوصية su uku dinnan amma in ka samu su ma ta nafayi to kuma wajaban nasu hmm? misali qama kullul qaumi ma khala to nan wajaba an taƙula wahidan nan ba magana jarra eh tun da an haɗa su da an haɗa su da ma to wannan shine wan nasbu aidan yi musu nasaba kuma ja'izun ya halatta ko liman ya sha ga wanda ya so ba dole ba ne in baka iya haka bari ka yi jarra kada ta hima sauki shine bi ma khala da khala wa ma ada wa ma hasha eh hasha akan ce hasha ko hasha tana da wayannan lugogin to babin ya kare insha Allah wanda bai gane al-istisna ba sai ya tambaya duk abin da baka gane ba dangane da istisna ka tambaya salma badalaka in haka tashi baka gane ba to ba za ka gane ba insha Allah to aga su 'yan kwamen masu cewa a karantar da mutane don tun da lerabi aka yi ba sa bibiya ya gabata guji tsoron Allah yanzu da shehu na an ka ɗago da yanzu kaga mutum ɗaruruwa in zo wasu su yi zagi wasu su yi addu'o'i wasu su yi kaza ta sai su zo su yi ta damun mutane a dinga karanta to ga karatun na ana yi yau ba shehu ake bagara ba ina kuke so kaga ya nuna ba ba Allah a gaban ku ba inda Allah a gaban ku duk sanda kuka karatu to ya kamata ku bibiya saboda haka mutane ba sa son ilimi eh hakikanin ilimi mutane ba sa son shi duk sanda ka ce za ka zauna ka yi bayani abin da ilimi shi kenan sai ga kowa ya gudu ba sa bibiya amma da an ce za a yi raddi ga wani eh eh za a taba shehu to za ka ga shi kenan da makiyan shehu da masoyan shehu duka an taru amma yanzu ba sa bibiya mutane ne yan kalilan in ka bincika kuma za ka ga tsullabul ilmi ne sai aka mata ku ji tsoron Allah gaskiya ku gyara wannan ɗabi'a an sa wannan don a nuna muku ana karantar da al'umma mu karantarwa kullum cikin ta muke yi alhamdulillah ala ni'imati ta'lim to Allah ta'ala ya sa mu gani ba tambaya kowa ya fahimta eh eh yi kokari ka gane na hau izil kalamu dunahu lan yufama inda ba kana nawa ba ka gane larabci to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh